نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallacin domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abin da za mu faɗi ya daidai Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabun talak muna a cikin babun rada'i babu mai bayani akan shayarwa kafin mu ci gaba akwai dan uwa da ya turo da tambaya mai mahimmanci wadda take da alakar darasin jiya yake cewa malam ina da wata yar tambaya shine har ya halatta saurayi ya koyar da budurwa ya koya ma budurwa alkur'ani a hilin ecole ko university ya ce domin na sha ganin wannan a jami'ar abdu mummuni saurayi yana zama da budurwa a hili wai yana koya mata kur'ani har wannan ya halatta ko bai halatta ba tabbas wannan tambaya tana da mahimmanci domin tambaya ce wadda take da matukar hatsari hatsarinta shine da budurwar da saurayin dukkaninsu suna ganin addini ne suke suna ganin ibada ne suke da haka abun sai wahalar ma ya zo a kan su cewa abinda suke laihi ne ko ba laihi ba shi ne hatsarin tambayar da farko ya halatta namiji ya karantar da mace addini ko alkur'ani idan da larura menene larura ya kasance babu matan da za su iya karantar da ita ko kuma ya kasance babu muharramanta wanda za su isu karantar da ita domin namiji inda muharraminta ne ba ma a kawo zancen haramci game da koyar da ita alkur'ani to idan aka rasa wa'annan babu mace wadda ta dace babu muharrami to sai a komo ga wanda ba muharrami ba shine kowanne daga cikin masana namiji yana iya karantar da mace da sharuɗa guda biyu bayan an samu larura sharaɗi na farko shine Allah ya kuna fi khalwatin kada ya kasance lokacin da zai karantar da ita akwai khalwa ma'ana akwai keɓanta da shi daga shi sai ita ko da ƙur'ani ne zaka karantar da mace ko da addini ne zaka karantar da mace to dole sai ka tabbatar da babu keɓantuwa tsakaninka da ita domin mun karanta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azu mahramin kada wani namiji ya keɓanta da wata mace sai da muharrami wannan kuma ya shafi a ko'ina ne karatun addini ne za a yi al'amuran duniya ne ko'ina ne kada a samu keɓantuwa tsakanin ka kai da mace misali ni ina da makarantar mata wadda suna zakuwa akwai wanda suna rigan wasu wataran ni ke riga su in na riga su na zo na zamna in mace guda ta shigo to hita nake yi waje in jira sai wata ta shigo ta karu ta biyu sanan ni sai in shigo don saboda mi don saboda aiki da wannan hadisi don komi imaninka ba za ka iya kauce ma sha'awa ba ba za ka iya kauce ma sharrin shaidan ba wannan shi ne kenan kenan dole sai an samu rishin halwa kada ya zamanto ku biyu ne a keɓance ya kasance inda kuke akwai mutane ko kuma ya kasance ku hiye da biyu ne in mace biyu ce zuwa abin da ya san babu laifi ko da a keɓance kuke na biyu sharaɗi na biyu na ƙarshe shine an ya kunu ala sutaratin su kasance a kan sutura da namijin da matar namijin ya kasance a cikin siffa ta kamala ba irin siffa wadda take ta matsatsin kaya ba ko kuma irin kaya masu ɗaukar hankali wadda duk mace da dagan shi sai hankalinta ya tashi an gane ko wannan ana samun kuskuren shi sosai a wajen malumai samari masu karantar da mata sai kasance yanzu ba karatun masu ke lura da shi ba kayanka ake kallo an gane da kyau ko to su ma matan haka su kasance a cikin sutura ta kasance a cikin hijabi wanda ke kammalalle ba matsatsi ba da siffofin da dai aka siffanta na hijabi idan aka samu wannan sharuɗan to ya halatta namiji ya karantar da matar da ba muharramiyarsa ba addini ko kuma alkur'ani in aka rasa ɗaya daga cikin wayannan to an fada a cikin haram duk da ko abin da ake yi addini duk da abin da ake yi ibada ne domin mutum nawa zai sallah kuma a bashi zunubi to haka mutum nawa zai karatun qur'ani a bashi zunubi ya zo a hadisi rubba talil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu takan iya mutum ya zo yana karatun alkur'ani kuma kur'anin na la'antarsa wannan mun yi hudu ba mai zaman kanta akan wannan a takaice dai kenan ba dalili bane dan kur'ani ne za karantar da mace ko keɓance kana koyar da ita sai an cika wannan sharuɗin Allah ya bamu ikon kiyayewa idan ba a manta ba a yau za mu tashi hadisi na dubu ɗai da ɗari da arba'in da biyu har yanzu a cikin wannan babi na arraba'i mala ya ce wa an ha har yanzu da gare ta abdamir ya udu ila aisha ai har yanzu daga aisha qalat ta ce kana fi ma unzila min alquran ya kasance daga cikin abin da aka sabkar a alqurani ashru rada'atin ma'lumatin shayarwa guda goma sanannu yuharrimna su suke haramtar da wanda aka shayar da matar an gane ko shayarwa ta nono guda goma ita take sa wanda aka share da zamanto muharramin matar thumma nusikhna sannan sai aka goge wannan ayoyin aka goge wannan ayar bi khamsi ma'lumatin sai aka sa aka maida akan khamsu ma'lumat khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna kenan sai aka goge shi daga goma aka maida shi shayarwa guda biyar sanannu فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يا رسول وهي فيما يقرأ من القرآن wannan tana daga cikin abin da ake karantawa a alkur'ani rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi ke karantarwa aisha take cewa yana daga cikin ayoyin da suka sabka a alkur'ani sai aka goge su kun san alkur'ani akwai ayoyin da an goge su akwai ayoyin da an goge hukunci an goge tilawa an goge karatu akwai ayoyin da an goge karatunsu amma hukuncinsu yana nan an gane ko akwai ayoyin da an goge hukuncinsu amma karatunsu yana nan a cikin alkur'ani to wannan ya kumshi bayanin ayoyi guda biyu aya ta farko ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna aya ce da a alkur'ani daga baya sai aka shafe wannan aya kenan nusikhal hukmu wat tilawa an goge hukunci da karatu in ka bude qur'ani zaka ga wannan ayar babu ta an gane ko to bayan an goge ta sai aka sabko aka sake ta da khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna ita ma aya ce shayarwa guda biyar sanannu su suke haramtarwa to shi ma wannan ayar sai aka goge ta amma malamai suka ce nusikhal nusikhat tilawa wa baqiya al-hukm an goge karatun amma hukuncin yana nan baka ganin ayoyin a cikin al-ayar a cikin al-Qur'ani amma hukuncin ta haka yake idan yaro ya sha nono na mace sha guda biyar to ya zamanto ɗanta na shayarwa ya zamanto muharraminta ɗiyanta ƙannan shi ne ba ya halatta ya aure su da abin da shayi haka an gane wannan bayanin malin ce wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karɓo daga ibnu abbas allah ya da su shi da ma'aifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah uri da alabnati hamza an so da ya auri ‘yar Hamza, faƙala sai ya ce, Inna halata hilloli, ai, ita ba ta halatta a gare ni, inna habnatu akhi minar rada'a, domin ita ‘yar ɗan uwana ce na shayarwa, wa ya harumu minar rada'ati kuma yana haramta a wajen shayarwa ma ya harumu minan nasabi abunda dangantaka take haramtawa, mutafakun alaihi. duk abun da kanwarka baya halatta kai da ita ta uwa ɗai uba ɗai ko ta uwa ɗai ko ta uba ɗai to haka wadda kuka sha nonon mace guda tare ta zaman to kanwarka ita ma baya halatta shine ma'anan yana haramtawa shayarwa abun da dangantaka take haramtawa abu guda ne bambanci shine gado ne kawai babu tsakaninku amma sauran ahkam suna tattare tare da ku muttafaqun alaihi wannan hadisin kun san a hamza da ya rasu yana ya bar diya akwai diyarsa to shi ne sai aka shawarci manzon Allah da ya auri diyar don saboda dangantaka ta ƙara ƙaruwa to sai manzo Allah ya ce musu ban iya aurenta don saboda hamza tare muka sha nono an gane ko mace guda ta shayar da mu kenan ya zamanto dan uwana na shayarwa kenan ba na iya auren yarsa an gane da kyau ko wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe duk wanda kuka sha nonon mace guda tare shi kenan babu kai babu ita wannan kuma kamar jan kunnuwa ne game da a rika lura ba ko da yaushe mace ta samu yaro ba ta doka ta bashi nono dan takan iya kai ta kawo wataran ɗanta ya so wannan yarinya da ta shayar da ita an gane ko kuma da ƙarshe sai ya zamanto me sai ya zamanto haramun ya aure ta wanda an an taɓa yin wannan a Nigeria wani yaro ya tashi yana son wata yarinya makwabta ne makwabta ne suka shaku da juna har suka yi zancen suna so su yi aure to da ƙarshe sai uwar yarinyar da yake ita ta san addini shi ta ce musu to ai wani na shayar da shi nono na an gane da kyau ko yanzu aka kai aka je aka kai aka je wajen alkali wajen shari'a da ƙarshe dai alkali ya hukunta wannan yaron ba zai auri wannan yarinyar ba su kuma yaron sun shaƙo da juna sosai har sai da ya kai yaron ya haukace dalilin an hana masa ne dalilin an hana masa wannan yarinyar kusan so so gaskiya ne ko to wannan da ƙarshe yaron haukacewa ne to kun ga me ya sha wannan sakaci na me sakaci na bada nono duk wanda ta tashi a ba duk wanda ta taga da ta jawo ta bashi nono sai an kiyaye wannan kenan zamu zo a hadisi na gaba mala yace wa an ummi salama radiyallahu anha qalat daga ummu salama Allah ya dada ita tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yuharrimu min ar-rada'i baya haramtawa shayarwa illa ma fataka al-am'a sai abunda ya keta yan hanji sune al-am'a wa kana qabla al-fitam kuma ya kasance kamin yaye rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito sa wa sahahahu kuma ya inganta sa huwa wal hakim shi da imamul hakim wannan hadisin manzo Allah yake cewa shayarwa ba ta tasiri sai shayarwar da aka yi kamin yaye kenan shayarwa ta bayan yaye ba ta mi ba ta tasiri to kun ga kamar ya ci karo da hadisi wancan ko za mu zo daga ba mu yi bayani wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibn abbas Allah ya da su shi da ma'aikinsa ya ce la rada'a babu shayarwa illa fil haulaini sai a cikin shekaru guda biyu na farko duk wadda aka yi a wajen wannan shekarun to ba ta tasiri a wajen haramci rawahu dara kutuni imamu dara kutuni rawaito sa wabnu adi da ibnu adi marfu'an wa mawqufa ya rawaito sa zuwa ga manzon Allah wata riwayar kuma ya rawaito sa da ya dangana sa ga ibnu abbas wa rajjaha wa rajjahal mawqufa sai dai sun rinsha yadda me yake da suna riwaya ta zo a siga ta maukufi ma'ana riwayar ta jingina shi cewa maganar ibnu abbas sai ita aka rinjayar akan riwayar ta jingina maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace wa an ibni mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibnu mas'ud Allah ya dada shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la rada'a babu shayarwa ma'ana shayarwa ba ta tasiri illa ma an shazal azma sai abun da ya keta mekir suna ya haɓakar da ƙashi shine an shaza an gane ko sai abun da ya ƙarfafa ƙashi wa ambatan lahma kuma ya tsirar da nama akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi dukkanin wannan kamar suna ƙara ƙarfafa cewa ne shayarwar da take tasiri ita ce shayarwar da aka yi a jarirantaka a wannan hadisan gaba ɗai dalilin su malumai suka yi saɓani game da wane lokaci ne shayarwa take tasiri game da adadi da kuma game da mutanen da farko akwai malaman da suka ta akan cewa duk namijin da ya sha nono na mata ko da sha guda ne kuma komi girmansa komi shekarunsa daga wannan lokacin ya zamanto muharramin shi ta zamanto ma'aihiyarsa shi ne muka gani a wancan baya ko to sai dai wannan magana ce wadda take da'ifiya an gane ce magana ce marjuha to malumai na biyu suka ce eh, shan da yake tasiri shine shan da aka yi kamin yaye kuma sannan shan ya kai sha guda biyar an gane ko kenan sha guda ko sha biyu baya ne baya tasiri sai ya kai sha nawa sai ya kai sha biyar kenan jariri ba da ya sha nonon mace ba sha guda shi kenan ya zamanto ɗanta na sha sai ya kai sha guda biyar dalilin shi shine wannan hadisin na aisha da ta ce ashiru rada'atin ma'lumatin yuharrimna an gane da kyau ko kenan wannan shine sai malumai na biyu wanda suka tai akan cewa a'a ko da sha guda yaro yayi an gane ko matukar dai ba a yaye sa ba to ya zama to muharrami ga wannan matar amma magana mafi inganci ita ce wannan wanda muka faɗi ta tsakiya sai sha guda biyar an gane ko kenan ba sha guda ba ko sha biyu malikiya suna daga cikin da suke da ra'ayin ko sha guda yaro yayi shikenan in dai ya sha da yunwa ya koshi to shikenan wanda wannan fatawar da aka bada a Nigeria asali sun gina ta ne akan fatawa ta mazhaba ta malikiya domin matar su guda ne ta shayar da yaron nuna su guda kuma a gona ne sun zo a gona yaro na ta kuka babu uwar kusa sai ta ɗauke shi ta bashi nono ya sha to daga wannan lokacin suka buga hukunci akan cewa wannan yaron bai halatta ya auri dan diyar wannan matar ba an gane da kyau ko to kun gani da an tahi akan fatawa wadda take ita ce mafi inganci da wannan yaron bai haukace ba ko da an tabo sa daga haukar soyayya kenan wannan shine kenan akwai wancan hadisin da muka kawo na suhaila ko wadda akwai dan da ta yi riko sai kasance yanzu ya balaga kuma haramun ne ya ganta babu hijabi kuma ko da cikin gidansu yake kenan dole sai an sai wannan sai dai ta faru ko su kore shi daga gidan ko ya zauna daga gidan kuma wataran sai ya ganta babu hijabi kuma in aka yi haka an yi zunubi da ta kawo kokenta sai manzon Allah ya ce ta ɗibi nonanta ta tatsa nonanta ta bashi ya sha shi kenan ya zamanto ɗanta ya zamanto muharraminta to malaman da suka ce hatta babba shan nonon kowace mace na tasiri sun buga dalili da wannan hadisi ne hadisi ne sahihi amma sai dai malamai suka ce wannan hadisin hadisi ne wanda yake ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko a ce hadisi ne wanda yake mansu an goge hukuncinsa domin manzon Allah a hadisai da dama suke waye sai shayarwar ta aka yi kamin yaye an gane ko sannan wasu suka ce in kuma ba mansuhi bane to wannan yana nuna khususiyya ma'ana wannan hukunci ne khasun biha manzon Allah ya kebance ta da wannan hukunci ne ba da sauran ne ba ba da sauran al'umma ba kenan wancan hadisin ba a la yuhtajju bihi ba a buga dalili da shi wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malice wa an uqba ibn al-harith daga uqba dan harith annahu tazawwaja umma yahya ya auri ummu yahya binta abi ihab yar abu ihab faja'at imra'atun sai wata mata tazo faqalat tace qad arda'tukuma na shayar da ku ma'ana haƙiƙa na shayar da ku ko biyu fasa'ala annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sai ya tambaye manzon Allah faƙala sai manzon Allah ya ce kaifa wa ƙadiƙila ya kake so in yi alhali an riga an ce fafaraka ha uku ba sai uku ba ya rabu da ita wa naka hat zaujan gairahu sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba akhrajahu al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito sa kina wannan hadisin wani sahabi da ake jima uku ba yayi aure suna cikin angwancin su sai wata mata ta zo tace kai kai wani ka auri wance ai haramun ce gare ka domin kai da ita dukkan kuna shayar da ku kun sha nono na kenan ya da kanwa kuke an gane ko hankalinsa ya tashi ya je ga wa manzon Allah sai manzon Allah ce to ya kake so in maka tunda tace kenan tunda tace shikenan za a me za a raba auren ko da ku bata kashe du ko guda ba domin wannan hadisin ka'ida ce a dalili ne akan ka'idar usuliya da suke cewa al-aslu fil abda'il hurma al'aslu fil abida'il huruma asali game da abin da ya shahi aure ko kuma mace saduwa da mace shine haramci sai da dalilin da ya halatta maka ka sadu da ita ma'ana da an samu shakka a cikin al'amari na mace ya halatta ta ka aure ta ko bai halatta ka aure ta ba an gane ko to yurja ila al za a koma zuwa ga asali shine za ta haramta gare ka sai an samu dalilin da ya nuna ta halatta ya halatta ka aure ta kenan ko da aka samu wannan shakkar sai aka lalata aka koma akan asali kenan baya halatta ya ya miki da suna ya ci gaba da aure da ita tun daga dalili wanda yake sa shakkar kanwarsa ce ko muharramiyarsa ce wannan shine kenan wannan ka'idar akwai misali cikinta daga cikin misalin ta shine mutum ya ce ɗai daga cikin mataye na haramun na sake ta to malamai suka ce a wannan lokacin matayensa gaba ɗaya sun zamanto haramun gare shi sai ya yi ta'ayinin wacce ce an gane ko ta'ayini kuma imma ya zaɓa ko kuma a yi ƙuri'a wadda tsotsai ya hau kanta shi kenan an gane da kyau ko wannan shi ne kenan daga cikin misali matarka kaman kaman a yi baki a gidanku sai matan su cakuɗe wuri guda daddare kuma kana so ka buƙaci abinda namiji ke buƙata ga matarsa ka zo ka isko su kwakwance an gane ko to a wannan lokacin gaba ɗaya sun zamanto haramun ka taɓi ko guda daga cikinsu sai ka tabbatar wacce ce me wacce ce wacce ce matarka li'annal asla fil abda'i al hurma an gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace wa an ziyad sahmi an karbo daga ziyad as-sahmi a samu na wannan sunan cikin dictionary ziyad shi ma sunan sahabi ne qala ko tabi'i ne aha qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya yi hani an da alhamqa akan a a nemi wawuya ta shayar alhamqa ita ce mace wadda take da wauta wadda ba ta da cikakken hankali an gane ko naqisatul aql wadda hankalinta bai cika ba manzo Allah ya yi hani akan a ba su dama su shayar ko da kudiyansu ne kada a bari su shayar da su akhrajahu abu daud abu dawud ya hutar da shi wa huwa mursalun sai dai wannan hadisin mursal ne an gane ko idan aka ce wa mursalun min husu habiyu sakat mursal shine tabi'i wanda bai ga manzon Allah ba ko bai ba sahabi ba ya ce manzon Allah ya ce kaza shine mursal wa laysat li ziyadin suhba ziyad baya da sahabbanci ma'ana ba sahabi bane yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kusa su zamanto sahabbai rishin sa'a yake da suna ya sabu zamanto sahabbai ba an gane ko ziyar shi yasa wasu malamai suke sabanin sahabi ne ko ba sahabi bane magana mafi inganci ba sahabi bane tabi'i ne bai kai martaba ta sahabbai ba kina wannan hadisin da'ifi ne amma malamai suna aiki da shi domin suke cewa lirrada'i athrun fi tibai ma'ana shayarwa tana da tasiri a wajen tashin yaro yaro idan ya sha nonon wadda take bata da cikakken hankali yakan iya tashi da rashin cikakken hankali yaro idan ya sha nonon mace da take da yawan mantuwa to yakan iya taso da yawan mantuwa yarinya idan ta sha nonon karuwa in ba Allah ya tsare ba ita ma takan iya ta zamanto me ta zamanto me ta zamanto karuwa nono yana da tasiri ga haɓakan yaro duk matar da ta shayar da yaro nono to sai ya tasirantu da wasu daga cikin da wasu daga cikin ɗabi'unta an gane da kyau ko wannan yana daga cikin nazariya wadda malaman tarbiyya suke badawa shine lokacin da ya kasance yanzu da ya kasance wasu daga cikin iyaye suna shayar da ɗiyansu nono wanda yake ba na ɗabi'a ba irin wannan nono da ake na gwangwani da na kartuna wanda ake kawo da ƙasashen turai wanda kuma nonon asali ba a san da me aka yi shi ba domin akwai nonon da jakai suke yin sa nonon jakai wanda wannan naga wannan dokimantar bayan wannan kuma ni naga abun a garinmu akwai lokacin da aka hana sai da jakai mutanen cana ke zuwa su sai jakai su cika su a cikin talam su da su cana sai da ya kai jakai sun yi tsada har sun fara karanci sai aka hana sai da su don saboda gudun kada jakan su yi ne kada jakan su bace tunda mutane ba su saba kiwon su ba an gane da kyau ko to ya kuma suke in sun tayi da shi sun lura da cewa nonon jakai wai yana da wani vitamin an gane da kyau ko kuma sannan in an yi kiwon su nonon su yana da abki fiye da ma nonon nonon nonon saniya to su kuma don saboda abkin nan tunda su 'yan kasuwa ne sai su ta yin wannan suna sanya shi a cikin mi a cikin gwanguna suna turowa da sunan cewa nonon shanu ne alhali kuma nonon mine ne nonon jakai ne to malamai suka ce da ya kasance ana shayar da yara irin wannan nonon na dabbobi sai da yawa daga cikin yara suka tashi da ɗabi'u na dabbobi inda kuma abin ya fi tasiri shine kasashen turai domin akwai kasashen turai wanda mace ba ta ma shayar da nono kwata-kwata da ta aiwu shi kenan yanzu nono kawai na, na shaguna ne za a so ana shayar da yara to sai yara suka tashi da ɗabi'u na dabbobi kaga yaro ya tashi amma abin da yake sha'awa shine shine shine aladai abin da yake sha'awa shine kare kaga yaro ya tashi abin da yake sha'awa shine yayi zina da saniya ko ba ku san wannan ba ina tsammanin duk wanda suke harkar yanzu su sun san wannan kaga yarinya ta tashi ita ita namiji bai dame ta ba jakkai suka dame ta ko kare ya dame ta kare take so ta sa dan dan me dan saboda su ta shaku da da nonon su aka me aka habakar da ita kaga yara sun tashi abin da yake birge su sune shine kisa to maiwa an shayar da su nonon wasu daga cikin dabbobi masu ta'addanci an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shayar da yara nono wanda yake na ɗabi'a yana da tasiri sosai yana sa yara su tashi da cikakken lafiya domin shi nonon ma'aifiya yana da vitamin wanda ba ba a cin kowane nono za a same shi ba malumai likitoci suka ce nonon uwa yana da kowanne irin vitamin da yaro yake bukata shi sa masu gani da za a ci gaba da shayar da yaro nono zalla ko ba a bashi ruwa ba yana iya rayuwa an gane da kyau ko don saboda shi nonon ya kumshi komi da yaro yake bukata kuma shayar da yara nono na uwa yana sanya yaran su tashi da tausayin uwar shi sa da yara mafi yawancin yara 'yan bariki sun hi kyamar iyayensu an gane ko mafi yawanci a cikin 'yan bariki ne zaka samu yaro ya kashe uwar shi ko yaro ya hihita matar shi akan wa akan uwar shi dan bai shaƙo da ita ba bai sha mi ba bai sha isasshen nonon ta wanda zai sami shi tausayinta an gane da kyau ko kuma akwai wani wani bonus wanda ni ma ban san da shi ba sai da na karanta littafi na Ali Bassam Tawdihul Ahkam fi sharhi Bulughil Maram wanda ina dogara sosai da shi a wajen bayanin wannan wannan littafin na Bulughul Maram a cikin sa yake cewa likitoci sun tabbatar da shayar da yaro nono na ɗabi'a yana rage tasirin uwa ta yi saurin ɗaukar ciki mana in mace tana shayar da yaron ta nono ko da yaushe to wannan shayarwar da take yi ko da mijinta ya sadu da ita an gane da kyau ko yawan shayarwa wannan da take na yaro yana rage tasirin maniyin ya zaman to da an gane ko domin shi ma dan maniyin yana amfani da nonon matar to in ya kasance tana zube nonon wancan na shanyewa kenan sai kasance yanzu wanda yake zuwa ba zai samu mi ba ba zai samu shi abinci ba kenan ko da ya sabka sai ya mi sai ya mutu don saboda bai samun abinci don na wajen yana mi yana shanyewa ba san ko an gane da kyau ba kuma wannan ni zai iya cewa ni ga nau ne ba jiyau ba a shekarun da suka wuce shekaru goma sha zuwa ashirin da suka wuce an san wannan maganin filin an san wannan maganin an san wannan sa sarari tsakanin aihuwa ba a san wannan ba amma duk da haka nan iyayenmu da wuya kaga an samu rurrutsa kaɗan ne ake samun rurrutsa a da ni dai abin da na sani a gidanmu mafi yawancin yannanmu da muka taso za ga tazarar da take tsakani kaɗan ne aka samu shekara uku tsakaninsu mafi yawanci daga wanda shekara hudu tsakaninsu akwai wanda shekara biyar kai akwai ma wanda shekara shidda ke tsakaninsu shi da ɗan uwan shi a cikin gidanmu guda kawai na ma'aife mai da suna bangaren daga cikin ɗaya daga cikin iyayenmu aka samu rurrutsa amma mafi yawancinsu dukkaninsu kuma tare da cewa babu wannan maganin na sa sarari tsakanin aihuwa babu wannan allura ta wata uku uku ko da wannan roba da ake sa musu wadda ƙarshe take zamanto musu bala'i kun ga sai nuna cewa ƙaurace ma shayar da yara nono tsantsa shi ya sha wannan domin diya daga cikin mata wai suna ba su son su shayar da yara nono don saboda wai kan nonon nasu ya zube musamman 'yan matan zamani ni wannan na ji wannan da kunnaina ne an gane da kyau ko da kunnaina don me yasa ba ki shayar da ɗanki nono ce a kullum in ta ba shi nono kullum in ta ba shi nono nonon nawa ya zube kai da ka je ka auro mace da nonon ta yake tsaye wannan na ji shi ne da kunnuwa nawa ba gaya mini akai ba ba ta shayar da ɗanta nono da kan nonon ya zube ni kuma sai na ce mata to ke da uwar ke ta shayar da ke nonon ha nonon nata ya zube dalilin shayar da ke adalci ne kike ma danki ke haka nan an gane ko wannan shine kenan Allah ya ganar da mu wai ganin suke duka bariki ce duka inda suke ganin wannan kuma shine a cikin wannan fina-finan Allah ya shirya za mu je da sauri don muna so mu kare wannan kitab ce babun nafaqat babu bayani akan ciyarwa idan aka ce ciyarwa shine abin da ya shahi ciyar da mata ciyar da iyali da abin da ya kama da haka an aisha ta radiyallahu anha qalat dakalat hindu bintu utba hindu yar utba ta shiga imra'atu abi sufyan matar abu sufyan ta shiga ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah fa qalat tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna aba sufyana lallai abu sufyan rajulun shahihun mutun ne mai ruwa la yu'tini minan nafaqati baya bani ciyarwa ma yakfini abun da yake isata wa yakfi bani ya kuma yake isar ƴaƴana illa ma akhadtu min malihi sai abun da na doka daga dukiyarsa bi ghairi ilmihi ba tare da iliminsa ba fa hal alayya fi dhalika min junahin har ina da laihi game da wannan in na ɗauka ba tare da ya sani ba faƙala sai ce khudhi min malihi ki ɗauka daga dukiyarsa bil ma'rufi da kyautatawa ki ɗauka daga dukiyarsa cikin bai sani ba da kyautatawa ma yakfiki abinda zai ise ki wa yakfi baniki kuma yake isar ƴaƴanki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa suke cewa a suke cewa subhanallah na manta ka'idar daga baya ina tuno ta zan tuna muku da ita ma'ana dai wannan hadisin yana nuna idan mace mijinta yake ciyar da ita kuma yana da damar da ya ciyar da ita tana da damar ta rika ɗauka da ɓoye ba tare da ya sani ba daidai gwargwadon abin da zai ishe su an gane ko wannan hadisin sai dai ana yawan karanta ma mata shi akwai matsala gane ko don matan namu an bazaranci ke gare su wannan shi ne kiran jayyid subhanallah ka'ida tana da muhimmanci sosai na tana gaba zan zan tuno da ita mala ce wa an tariqin al-muharibi daga tariq al-muharibi ku sanya mana wannan sunan a dictionary tariq shi ma suna ne qala yace qadimna al-madinata منذ أمدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب سيغا منزا الله سيا أكم منبر ينا هدبا ويقول ينا تيوا يد العليا يد المعطي hannun mai bayarwa al'uliya wanda yake sama shine mafi alkhairi wabda biman ta'ulu za a kaddara wannan ne shine mafi alkhairi wabda biman ta'ulu sannan kuma ka fara da wanda yake iyalinka shine man ta'ulu min al-iyal ka fara da iyalinka ummaka ma'aifiyarka wa abaka da ma'aifinka wa ukhtaka da yarka wa akhaka da dan uwanka summa adinaka adinaka sannan makusancinka makusancinka rawahu an-nasa'i wa sahahu ibn hibban wa ad-darqutni wannan hadisin ya shahitu zurai ne domin kun ji ai ba a kawo zancen ɗiya ba ko ba a kawo zancen mata ba an gane ko yana wannan hadisin na tuzurai ne su ne aka ce su fara da uwayensu sannan kannansu sannan na kusa na kusa amma in mai aure ne to shi ba za a fara mishi da iyayen shi ba an gane ko to mu zo gaba dan a bambanta hadisan dan ka kuga akwai cin karo a cikin su wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lilmamluki ta'amuhu bawa yana da abincinsa ma'ana dole a ciyar da shi wa kuswatuhu da kuma tufasar da shi wala yukallafu min al'amali kuma kada a dora masa a tilasta masa aiki illa ma yutiqu sai abin da yake iyawa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin yana nuna adalcin musulunci yanda musulunci yake da rahama ta yanda ya dora dole ne in ka rike bawa sai ka ciyar da shi kuma ka ne ka tufasar da shi kuma daga cikin haƙƙin bawa kada ka dora mishi abin da ya hini abin da ya karhinsa wannan ba bawa kawai ba hatta dan aiki da zaka doka ya zamna a wurin ka yana maka aiki ka ciyar da shi ka tufasar da shi kuma kada ka dora mishi abin da yake karhin shi wannan musamman yan bariki suna yawan doka suna yawan doka yan aiki wanda suke zama dindindin a gidansu su dauko yar kauye ko kuma akwai wanda ma gwarawa suke daukowa suna zama a gidansu daga cikin hakkin su kada a dora musu abin da yake karhin su dukkanin wannan yana tausayi na musulunci da kuma adalci na musulunci mara yace wa an hakim ibn muawiyata al-kushairi daga hakim dan muawiya al-kushairi an abihi daga ma'aikinsa qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ma haqqu zawjati ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa qala yace an tut'imaha idza ta'imta ka ciyar da ita kamar yanda kake ci wa taksuha idan kasaita kuma ka tufasar da ita kamar yadda kake tufasar da kanka wala tadribul wajha kuma kada ka bigi huska wala tuqabbih kuma kada ka munanta ma'ana ka aibanta ta alhadith malam sai kawo sauran hadisi ma'ana hadisin da sauran shi taqaddama wannan hadisin ya gabata fi ishratin nisa'i a babi mai bayani akan zamantakewa da mata wannan hadisin mun gan shi kun mun yi bayani mai faɗi akan sa وعن جابر بن عبد الله أن كتبوا دقى جابر أن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزل الله في حديث الحج أحاديث الحج بطوله دسوانسا قال في ذكر النساء ياتي أوجا أن بتر مات ولهن عليكم كما سنا دا أكنكو رزقهن أرزتر دسو ما أنا تيد دسو وكسوتهن دا تفاسر دسو بالمعروف دا كوتتاوى akhrajahu muslim me ake cewa al-ma'ruf al-ma'ruf shine ma ta'arafa alaihi an-nas shine abinda mutane suka sani suka saba da shi ma'ana abinda ya shahi ciyar da iyali kowanne yana lura da al'adar inda yake ne idan ya kasance a garin ku al'adar ku shine sau uku ake bada abinci a gida to wannan shine ke wajibi akan ka kari akan wannan ba dole bane idan ya kasance a garin da kake sau biyu ake ciyar da mata to haka za ka yi in a garin da kake sau biyar ake ciyar da su to haka za a yi shi ne al-ma'ruf an gane da kyau ko akwai ka'ida suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi ka'ida ce mai muhimmanci tana shiga a wurare masu yawa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da shari'a bata kayyade ba ta ce ga adadi kaza ne za a yi to za a kayyade ta ne da al'adar mutane bil misali ya fada fil maqal musulunci babu inda yace ka ciyar da mace da da sahi da rana da marece ko akwai inda musulunci ce haka nan bai ce haka ba kenan ba a kayyade ba kenan sai a koma ga me ga al'ada an gane da kyau ko shine duk abin da shari'a bata kayyade ba na mu'amala to ana kayyade sa da al'adar mutane amma wannan ya shahi abin da ya shahi al'amari na mu'amala amma abin da ya shahi na ibadodi to shi ba a ƙayyadewa duk zikirin da Allah bai ƙayyade manzon Allah bai ƙayyade ba to haramun ne kai ka ƙayyade an gane ko misali kai ka ce ni nayi alƙawali kullun kullun duk bayan sallah kaza an gane da kyau ko sai nayi salati adabi kaza to wannan ƙayyadewar da kai baya halatta a musulunci abinda ake so kawai kai ta yi ka gaji ko wata larura ta zo sai ka bari ka tashi ka tahiyyarka an gane ko wannan shi ne kenan wannan shi kenan kenan ashe rikon tabzi ba dole ba ne tun da ba ce dole sai ka kilga ba inda ma in za a ce tabzi ya halatta shi ne inda aka ce ka kilga misali inda aka ce ka yi zikiri guda ɗari kamar zikirin da muka kawo kwanaki la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir an ce sau ɗari in ma wai a ce tabzi an ta halatta to irin wannan lokacin ne zaka ɗauke ta dan kai ne ka kilga wannan adadin don ba a so ka wuce shi an gane ko wannan shi ne kenan duk zikirin da ba a kayyade ba to ba a so kai ka kayyade ka ce dole kai haka kaza za ka yi wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam mala ce wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan amru Allah ya da su shi da ma'aikinsa kala ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce kafa bil mar'i ithman ya ishi mutum girman laihi an yudayya man yaqutu ya kaskantar da wanda yake ciyarwa ma'ana ya ƙi ciyar da shi ko ya ƙi bashi abin da ya dace wa huwa inda muslimin wannan hadisin akwai shi a wajen muslim bi lafzi da lafazin an ya habisa amman yamliku kotahu ya ƙi ba wanda yake ciyar da shi abincinsa ma'ana yana nuna yana ɗaya daga cikin manya-manyan laihi wanda yake karkashin ka yake kai ke ciyar da shi ka ƙi ciyar da shi wannan yana nuna ashe duk ukubar da za ka yi ma ɗanka ko matarka ko wani ɗan uwanka wanda yake ƙasanka baya halatta kai masa ukuba da, da yunwa an gane ko ukuba da yunwa a musulunci ba ta halatta ke yasa za ku ga a musulunci hatta kahurai in aka kamo su aka ɗaure su ana ba su ne ana ba su abinci su ci wannan shine kenan kenan azaba da yunwa wannan baya halatta kaga azaba da yunwa azaba da wuta dukkanin su abubuwa ne wanda ba su halatta ba a musulunci mala yace wa an jabirin yarfa'uhu daga jabir har yanzu ya ɗaukaka wannan hadisin fil hamilil mutawaffa anha game da mata mai ciki wadda mijinta ya rasu kala yace la nafaqata laha babu ciyarwa a gare ta ma'ana babu ciyarwa a gare ta a cikin dukiyar da mijin ya bari domin dukiyar da mijin ya bari ta zamanto me ta zamanto gado akhrajahu al-baihaqi baihaqi hutar da shi wa rijaluhu thiqatun marawaitansa tabbatattu ne lakin qala sai dai yace al-mahfuz waqfuhu abin da yake mafi inganci shine mawqufi ne maganan jabir ce ba maganan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa thabata nafyun nafaqa ta tabbata kuma kore ciyarwa fi hadithi fatima binti qais a hadisin fatima yar qais kama taqaddama ka wanda ya gabata a gaba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna cewa ne idan mutum ya rasu ya bar mata to ciyar da su ba daga cikin abin da ya bari za a ciyar da su ba ciyar da su yana akan dangin mijin an gane ko dangin mijin su za su ciyar da matan har su kare ne su kare idda amma kudin da mijin ya bari ba za a taba komi daga ciki ba sai an yi ne sai an raba gado domin da ya mutu duk abin da ya bari ya zamanto ne ya zamanto dukiya ta gado kenan ba a taba shi ba za a ce wa a bari a hudda wani abu a san ciyar da su a'a sai in dai daga cikin rabonsu ne na gado za a rika ciyar da su ana ganewa da kyau wannan shine kenan maliki wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al yadul ulya hannu wanda yake sama khairun shi yahi alkhairi min al yadi sufla game da hannu wanda yake a ƙasa hannu na sama shine mai bi mai badawa na ƙasa mai amsawa ko da ku yayi dubara shi za a ba amma kuma yayi sama an gane ko to wannan kuma alhiyalu fi shar'i batila ita ma kaida ce dubara a musulunci bata bata hudda mutum in kai dubara dan ka karyatar da ƙarya ka karyatar da gaskiya to wannan dubara bata amfanin ka kenan hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa sai manzo Allah ya ce wa yabda'u ahadukum biman ya'ulu kuma ɗayan ku ya fara da wanda yake ciyarwa ma'ana da wanda yake iyalinsa wanda yake dole ya ciyar da shi shi ya kamata ya fara da shi taqulul mar'atu mace tana iya ta ce at'imni ka ciyar da ni aw talliqni ko kuma ka sake ni rawahu daraqutni imamu daraqutni ne to sa wa isnaduhu hasanun sanadin sa mai kyau ne wa an sa'id ibn al-musayyab daga sa'id dan musayyab fi rajuli game da mutunan da la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi baya samu abin da zai ciyar da iyalinsa kala yace yufarriqu bainahuma yufarraqu bainahuma za a raba tsakanin su akhrajahu sa'id ibn mansur sa'id dan mansur ya hutar da shi an sufyan daga sufyan an abi zinad daga abu zinad anhu daga gare sa kala yace fa qultu li sa'id sai nace ma sa'id sunnatun shin wannan magana taka sunna ce fa kala sai ce sunnatun eh sunna ce ma'ana daga manzon Allah ne ka samu maganar ya ce e wa haza mursalun kawiyun wannan mursal ne wanda yake mai ƙarfi sun san a ilimin fikihu a ilimin usulul ulumul hadith mursal kala biyu ne an gane da ko akwai marasilus sahaba akwai marasil na muke sunan na tabi'in to suke cewa marasilus sahaba muke da suna makbula mursali na sahabi karbabbe ne wanda mun sha bayanin shi to muhallu shahid akwai daga cikin tabi'ai wanda mursalin su ana karbar sa daga cikin su akwai sa'id bin musayyib suke cewa mursalu sa'id ibn al-musayyib maqbulun ma'mulun bih duk hadisin sa'id ibn al-musayyib wanda yake tabi'i ne ana karbar sa ana aiki da shi domin mafi yawanci shi in ka ji ya ce manzon Allah ya ce to tabbat akwai wani hadi akwai wani sahabin da ya gaya masa haka bai so gayin sunan sahabin bane ana ganewa da kyau wannan shine kenan kenan mursal na sa'id bin al-musayyib ana karban sa shine yace wa hadha mursalun qawiyyun wannan mursal ne mai karfi ma'ana ana aiki da shi abinda wannan hadisi yake nuhi shine mace tana da dama in mishin ta bai ciyar da ita ta ce to ka sake ni an gane ko domin ka kasa ciyar da ni ɗaya daga cikin haƙoƙi na kamar yadda in ya kasa saduwa da ita na da dama ta ce ya sake ta tunda daga cikin haƙƙin ta yami ya biya mata bukata wannan yana nuna girman ciyarwa a fanni na zamantakewar aure wa an umar radiyallahu anhu daga umar Allah ya da shi annahu kataba ila umara il ajnad ya rubuta zuwa ga shugabannin rindunoni kusan duk rinduna in za a tura ana sa amir shugaba to ya rubuta saƙo zuwa ga shugabannin rindunoni fi rijalin game da wasu mazaje gabu an nisa'ihim da suka me yake da suna suka yi nisa da matayensu an ya akhuzuhum bi an yunfiqu akan su kama wa'annan mutanen ma'ana su yi musu magana an gane da kyau ko akan su ciyar da iyalinsu aw yutalliqu ko kuma su sake su fa in tallaqu idan suka sake su kuma ba'athu bi nafaqati ma habasu to za su turo da ciyarwar abinda ba su ciyar da su ba akhrajahu shafi'i shafi'i ya hutar da shi thumma al-baihaqi sannan baihaqi bi isnadin hasan ma'anan wannan hadisin shine idan aka tura rundunoni a wajen yaki wajen jihadi akwai wanda suke jimawa to shine sai Umar ya tura sako duk wanda ya san yana da mata a gida kun bai ciyar da su to ku ya ciyar da su ko kuma ya sake su domin ya kasa haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinsu in kuma ya ce zai sake su to sai ya biya su dukkanin kwanakin da ya bai ciyar da su ba an gane da kyau ko wannan sai ke nuna haƙƙin ciyarwa ga mata kamar abu ne wanda yake bashi la yaskut idan kai wata guda baka ciyar da matarka ba sai ka sake ta to wannan watan guda haƙƙin ta ne sai ka kilga abin da take ci a wannan watan gudan kai ne kai mi ka biya sai ita ta sai ita ta yahe maka ga ashe da ana da ana shari'a da da mata sun samu cikakken haƙƙin su ashe demokrasiya ba ita ce haƙƙin mata ba ka ji garuruwan da ake demokrasiya mata ma mafi yawanci suke ciyar da maza yanda mace ta aiki aikin ƙari yanda namiji ke aikin ƙari haka mata ke aikin ƙari Allah ya ganar da mu مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah faƙali sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah indi dinarun ina da dinari guda kamar ka ce ni ina da jikka biyar ƙali ce an fiƙhu ala nafsik to ka ciyar da kan kashi ƙali ce indi akhar to ina da wani ƙali ce an fiƙhu ala waladika to ka ciyar da shi ga ɗiyanka ƙali indi akhar ina da wani ƙala an fiƙhu ala ahlika to ka ciyar da shi ga iyalinka ma'ana matanka al'ahal akwai lokacin da yake nuhin matanka na aure akwai lokacin da yake nuhin kuma dukanin danginka an gane ko to nan ana nuhin matarka ko matanka qala indi akha yace ina da wani qala anfiqu ala khadimika to ka ciyar da shi ga dan aikinka qala indi akha yace ina da wani qala anta a'lamu to kai kai sanin ina ya dace ka mi ka sanya sa akhrajahu shafi'i shafi'i hutar da shi wal lafzu lahu lafazi nasa ne wa abu dawud da abu dawud wa akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya hutar da shi wal hakim da hakim bi taqdim az-zawja 'ala al-walad amma a riwayar hakim shi ya gabatar da mata akan da sai da aka kawo mata sannan aka kawo ni sannan aka kawo da wannan hadisin ku gaya min hadisin wane ne a can mun ce hadisin tuzurai ne ko su ne aka fara musu da da ma'aihansu to wannan hadisin wane ne a magidanta kun magidanta ma musu kai mataki na biyu kun san ni ke cewa kowane tuzuru akwai mataki guda uku a gabansa marhalatu zawat marhalatu wilada marhalatu ta'addud an gane ko mataki na aure mataki na aihuwa mataki na ƙarin aure wannan nazariya ta ce a matsayina na malamin tarbiyya an gane ko shi kuma wannan la mashahata fil istilahat kinan wanda yake ma'aurati in ya zo ya tambaya ga fatawar da za a ba ka fara da wa ɗanka sannan wa matarka sannan wa a sannan ɗan aikinka an gane ku in kana da yan aiki wannan ya shahi wanda iyayensa ba dole bane shi ne ba dole bane ya ciyar da su domin kun san iyaye akwai lokacin da yake dole ka ciyar da su akwai lokacin da ba ni ba ba dole bane ka ciyar da su to wannan kamar manzon Allah ya ga halinsa ba irin wanda suke da iyaye wanda dole su ciyar da su bane domin kun san manzon Allah su in aka masa tambaya yana ba da amsa da halin wanda ya tambaye sa ne wani zai zo ya rasulullah ausi ne imin wasiya sai ce la tazdab dan manzon Allah ya lura mai menene mai hushi ne ausini ittaqillah dan manzon Allah za akwai rauni ausini ka yawaita sallah ausini ka yawaita sadaka an gane ko to wannan manzo Allah ya rubuta halinsa kenan yana da aure iyayensa ba su kai matakin dole ya cikiyar da su ba mu zo a gaba sai mu gani ya ne za a jeranta wanda yake da iya iyali kuma yana da iyaye wanda dole ya ciyar da su ya za a jeranta haƙoƙinsu wa an bahaz ibn hakimin an karɓo daga bahaz ɗan hakim an abihi daga ma'aikinsa an jaddihi da kakansa qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah man abarru wane ne yahi zamantowa wane ne yahi cancanta in kyautata ma an gane da kyau ko domin albir kalma ce wadda take ta kumshi alkhairai masu yawa yana daga cikin kyautata yana daga cikin biyayya kidan waye hi dacewa in kyautata ma qala yace ummak ma'aihiyarka qultu thumma man nace sannan wa qala yace ummak ma'aihiyarka qultu thumma man sannan wa qala ummak ma'aihiyarka qultu thumma man sannan wa qala abaka sai yace ma'aifinka thumma al-aqraba fal aqrab sannan mafi kusa sannan mafi kusa akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu kuma ya kyautata sa wannan hadisin yana nuna haƙƙin uwa ya yi haƙƙin ma'aifi ne ya yi haƙƙin ma'aifi ne girma an gane ko ma'aihiya tana da haƙƙi uku ma'aihi na da haƙƙi guda to sai dai akwai inda ake taɓargaza mai yawa shine akwai lokacin da biyayya za ka gabatar da ta uba akan ta ma'aihiya wannan misali na gansa ne a balaguran da muka yi difa aka yi aka yi ma ɗaya daga cikin malamanmu don kwaje tare tambaya wani ne ma'aihiyarsa ta ce masa ya je wuri kaza sai ma'aifinsa ya ce kada ya tai ya je wuri kaza ga inda yake so ya aike sa an gane ko to yanzu umarnin wa zai gabatar na ma'aihiyarsa ko na mi ko na mi ko na ma'aikinsa to kun gani a sama-sama ni ma a lokacin abin da ya zo mini cewa na kawai nawa zai bi na ma'aihiyarsa amma dalilin wannan dalilin zama da malumai wanda suke sama a gare ka sai na karu me karuwar da na yi shi ne sai malamin ya ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suke sanannu daga cikin manya-manyan malamai a difa wanda suka yi karatu sosai a ƙasashen laraba wanda hamma a laraba an so a ɗauke su aiki Allah bai kadara ba su suka kwamace masu komo a nan Nijar su ci gaba da da'awa ana ce masa malam salisu na ji duk wanda suke difa ko kuma wanda suke kusa abin gakin nan sun san shi sosai sai yake cewa mafi yawanci abin da mutane ba su gane ba shine dan an ce uwa tana da haƙƙi uku a kanka kamin na uba yace ba shi ke nuna cewa ba duk lokacin da ta umurce ka to dole za ka yi abin da ya saba ma umarnin ma'aikinka ya ce domin lokacin da uwarka take tare da ma'aikinka yanzu da kai da ma'aihiyar dukkaninku ƙarƙashin wa kuke ƙarƙashin wa kuke shi yasa manzo Allah ya ce anta wa maluka liman li abika yace da kai da ma'aihiyar dukkaninku ƙarƙashin wa kuke ma'aihin yanzu wane ne sarki lokacin da kuke tare a ma'aihin shine sarki lokacin da kake tare da ma'aihiyar wane ne sarki ma'aihiyar ita ce ko ya ce to lokacin da suke tare to ma'aihin shine shugaba domin shine shugaban wa uwar ita kuma uwar ita ce shugabar wa shugabarka kenan shi ya haɗa abubuwa guda biyu shugabar uwar taka shugabarka kuma shugabanka kuma an gane ko yace kuma daga cikin hatsari yanzu ka ce umarnin uwar zaka bi an yi daidai irin masu zuciya ne sai ce toje da kai da uwar taka don na sake ku akwai masu haɗin wannan ko sosai bi ma'anin ya sake su ya kore su shikenan ba zai zama da su ba yanzu ka gani ka jama ka jama kanka ka jama wa ka jama uwarka amma da a ce ka bi umarnin uban da karshe ka san uwa su masu zuciya ne masu sauki ne sai ka tattausa ta an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan wannan wannan fatawar tasu ta birge ni sosai duk da mas'ala ce ijtihadiyya ko wancan muka bi zamu iya mu ci ga kaza da kaza amma dai wannan ni ya fi kwanta mini a hankali jayyid ina tsammani mun so mu kare wannan babin sai dai ina da wani ina da wani randevu ne muhimmanci wanda za mu tsaya a haka kenan sati na gaba sai mu shiga a cikin babul habana an gane ko in ya so sai mu hada a cikin kitabul jinayat insha Allah kenan nan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله